بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتهانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالفخر وبعد الحمد لله يوم ثلاثة تقص قوة ترى ألف دبو بيو da goma sha biyar mun sake dawa don ci gaba da karatunmu na tauhidi inda muke tarayya cikin littafin abu zaidin al-kirawani na risala radiyallahu anhu wadda idan ba manta ba mun tsaya akan bayanin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wal imanu bi hawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ɗari da muka faɗa abu zaidin ya kawo wanda ake ƙulla su a zuciya kafin mutum ya zama yana da aƙida aƙidu ɗari shine wannan muka ce wal imanu bi hawdi rasulillahi da imani da tafkin manzo Allah sallallahu mun yi bayani akan sa in ba manta ba cewa Allah ya ce a cikin wata sura mai aya uku inna a'tayna al-kawthar lalle ya rasulullah hakika mun baka alkhairai da yawa daban-daban yana daga cikin su su alkhairan wato da malamai suke kawa akwai tafkin alkausara din babba dai fatimatu zahra alaihi salam yana daga cikin abubuwan da mana aka bata fatimatu zahra so cewa tariduhu ummatuhu al'umman manzala sallam za su je ga wannan tafki din har ma muka yi bayanin ina yake tafkin shin in an yi hisabi ne an wuce sirati kafin a shiga aljanna ne ko kafin sirati ne ko cikin aljanna ne ina ne yake mun yi bayani ko in ba ku manta ba kuma muka ce ittifaqi abinda wato jumhur suka tafi na malamai in an tsallake sirati ne kafin a shiga aljanna ba cikin aljanna ba ne tafki yake sannan mun faɗi irin faɗinsa da tsawonsa da tafiyar da ake kafin a da kuma yawan ido da yake da su wato na ruwa adadin taurarin sararin samaniya yadda dai hadisi da muka karanta din nan na muslim sannan wa yubadu anhu man baddala aha akwai da la yazmahu man shariba minhu wanda duk ya sha wannan ruwan tafkin ma'aiki din ba zai taba haduwa da ishirwa ba ba sake ishirwa shi kan har abada wannan yana shiga cikin sa ya share maganar ishirwa da halitta ce ta Allah to wannan yana shiga ya kore ta daga dan adam ba sake jin ishirwa kai ka a rayuwarka har abada wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara ana kora ga barin wannan tafki din ga duk mutumin da ya canja addinin Allah ko gayyara baddala ya canja ga baki da addinin gayyara kuma ya jirkita shi kamar yadda muka karanta dai akwai wa'inda har a cikin sahabbai za su zo za su sha wannan tafkin sai mala'iku su kora su kora kare annabi ya ce ashabi yana cewa sahabbai na ne sahabbai sai ce masa inna ka la tadri ma baddalu ba da ka ba ka san me suka bayan ka ba da ka fasu annabi yace fasukan fasukan can musu nisa tsakanina da su in jirkita addinin sa ba sa saboda haka dai ana koran waɗanda wal zadu anhum man baddala wa gayyara to gurin muka tsaya ko za mu tashi wannan imana qaulun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha wa yakunu fiha an naqsu wa biha ziyadatu ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة to ba mu sani ba ko za mu iya bayanin wannan gaba daya kila wannan imana ka sani shi imani qaulun bil lisani furuci ne da harshe abinda ake kira imani furuci ne da harshe to wannan wani karatu ne daban babin tauhidi muke da wani babi ne sai bara a ce wannan imana kaunin bin lisani ba na so a dubi karatun nan da kyau dan wani wurin za ka karanta a hadisi cewa al'imanu an tu'mina billahi an tu'umina billahi ko wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi aw ta riwaya hulwihi wa murrihi an tu'mina akati al iman an tu'mina kai imani to me wancan ya za ka yi ka fassara shi to yadda za ka fassara shi ne ta fiskoki guda uku nan da aka fara na farko kaunin bil lisani furuci da harshe ka furta wa amalu ko wa ikhlasun bil qalbi da kuma udurcewa a zuciya wa amal bil jawarih da kuma aikatawa da gabbai ukun nan idan ba su haɗu ba ne to imani ya zama gurgu a ji ka furta da bakinka cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu da sauran dukkan abubuwan imani idan ka furta ka yarda a ji kana yarda da mala'iku kar a taba jin harshen ka ya faɗi sabani rashin yarda da mala'iku inda muka faradi da litirafin da ranar karke da manzanni da kuma kaddara ta kai da sharri kar a ji harshen ka ya furta sabanin wato abin da zai gwada baka yarda da abun ba na ɗaya kenan wancan karatun ma har wancan hadisin da na karanta ne na ɗaya abin da ake bukata harshe ya furta to nan gurin in za mu yi dube shi gani har hanji to akwai karatu a ƙarƙashin wannan kafin mu ce na gaba menene karatu ƙaunin bin lisani dole ne sai da shi don ba za ka yi tsalle ka je na gaban ba na biyu ko na uku ka zo kawai ka cewa mutane a ina kulla abun da musulmai suka kulla me ne abun me abun hmm ba shi karkari ka ce wani iya ce to la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce eh kawai wai ka kulla ka fara ka bada labari aka ce me abun misali ka ka faɗa ka ce kai abun da musulmai suka kullan nan ka kulla shi kai ma a zuciyanka ka yarda da shi kuma ce to faɗe shi mana menene abu da aka maza aka ce kana nufin la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh shi yawwa shi shi shi sai ka sai ka nuna mutane wai kai ma ka kulla sai ka je kila ma ka hada ma hada na karshen aiki amalun bil jawari menene amalun bil jawari su sallah da sauransu da za a gani mutum yayi a tabbatar shi musulmi ne ko to amma sai ka na farkon kaulun bil lisani me sunanka nace mai sunanka musulmi baka je gaban wani baka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ko la ilaha illallah muhammadar rasulullah kaga bai yi ba sannan da ka furta kuma ka kuma yi na ƙarshen daga tsallake na tsakiya to nan ma dai aikin banza ne ka yi aikin banza ka furta da baki a shaɗin la ilaha illallah muhammad rasulullah amma abin da ke zuciyarka kafurci ne ko kuma saɓanin haka ne kawai and also har yanzu kuma bayan ka furta an ji ka faɗa sannan kana yin ayyukan abin da za su nuna lalle abin da ka faɗan nan amma a zuciyanka kuma sabanin haka to na ma ka sha wahalar banza ka zama irin lokacin da fir'auna ya ga halaka abin da ya faɗa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina lalle ni ma na yi imani da abin nan da mutan banu isra'ila suka yi imani da shi yau ni ma na miƙa wuya ina cikin musulmai wa ana minal muslimina faɗin wannan ya karɓe shi bai karɓe shi ba don wuta ne na har abada su ne ma sarakuna a cikin wutar wurin shan azaba wannan karatu da abin da ke nuna duka uku sai sun haɗu ka firga ka udurce ka aikata a gani da na farko da na ƙarshe suna shaidar na tsakiyar ne ko tun da shi ba a ganinsa amma akwai alamu da za su tabbatar da shi wataƙila mutum ya faɗi na baki sai mu tafi ƙarƙashin hadisin manzon Allah da yake cewa umirna an nahkuma bil zawahir wallahu huwa ya tawalla sara'ir mu annabi yake an umarce mu mu aiki da zahirin abin da muka gani a fili Allah shi yake jibinta abin da ke koyi in ka ji mutum ya furta ta ya zo ya karbi shahada an ga kuma kaga yana sallah kaga shine zahiri ai ko to abin da ke cikin zuciya Allah ne kawai yake iya sanin haƙiƙanin gaskiyarsa shine ma'anar umirna an nahkuma bil sawahir wallahu huwa yatawalla sara'ir to ashe dole sai duka sun haɗu tukunna mutum yake zama mumini na gaske domin abin da aka ce wa annan imani aka ce ko shi imani to sai aka ce wannan ukun ne duk wanda ya tsaya a ciki bai yi biyu ba ya sha wahala ba mumini ba ne wanda ya yi biyu bai yi na uku ba ya sha wahala wanda ya haɗa su duka shi ake kira imani wato mai imani iyaka abin da ake kira imani shine abun nan uku qalbun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih to ina so mu dauki kowane daya mu dube shi mu yi bayanin sa kuma qaulun bil lisan malaman duniya sun gamu akan cire bebe a cikin wannan gaban a lura da wannan guri malamai sun gamu bisa cire bebe a nan bebe yana ci magana ne Allah ya shi ko bebe mai sunan bebe da fulatanci wani karatu ne kuma ku gaya min tun da nan dai tubar kalla fulani da yawa to sai a gaya min sunan bebe da fulatanci ha kuna bata mana lokaci karatu time din mu yana tafiya eh haba bebe do hawan Allah haba haba haba da Allah na hukunya are mara ku bani kunya wallahi aba be be yo to mu kajo mu kajo shine bebe kuka bumdo kawai ko kuka sani makafo ko kawai shi kam na san ba wanda bai sani ba bumdo to kurma ba kurma shi ba
shi ma ba ku sani ba hasha lillahi
to faho shi kuma faho akwai fulani a nan to sai an cire shi a ciki saboda shi yana ji in an yi wa'azi ko duk wa'azin da za a yi misali mukaddara wani arne baƙin arne kaga dai yana ji ko yana tafiya yana gani duk abubuwan da Allah yake ba mutane ya bashi wata kila sai harshen ne kawai ya hana shi baya iya magana daidai to sai ya ji wa'azi ya shige shi ya zo zai musulunta ya za a yi baya iya magana ko baka taɓa wannan tunanin ba kai to bayan da aka iya sai a ce masa la akwai abin da ake faɗi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi to amma Allah ya jarrabe ka kai ba za ka iya faɗi ba mun sani to abin da muke so ka tabbatar mana ka yarda da hakan cewa ma'anan abin da muka faɗa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah annabi muhammadu kuma su sallam jikadansa ne manzonsa kenan ka yarda da haka in yayi haka shi kenan ya in ya nuna da kai haka ma'ana ya acceptance kenan ko shi kenan ya musulunta ba a ji kaunin bil lisani ba wurin sai ha to malam sai bebe ya zo ya iya rubutu sai ya rubuta muku ina so musulunta kawai don kai ka karanta ƙaunin bin lisani sai ga lokaci ai duk yadda za a yi lalle sai sai an halitta mar magana yau ya furta kafin ya zama musulmi saboda sharaɗi ne ukun nan sai su faru gashi nan alisala nan karanta an al iman ƙaunin bin lisani ko wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih sannan ya zo kawai to ya dole sai ya kusa a to ba zai yi da kusa ba bai da ake to shin sai ya je sai ya je kawai kaga ka ka jawa musulunci gibi shi yasa malamai da yake Allah ya ba su fikra ba irin ta sauran amawa ba ko menene in ma wani abu ne wanda gashi ba a yi magana za su jawo shi sai su bar hukunci su rere hukuncin sa gargashin Qur'ani da hadisi saboda kar wata rana dole za a samu ba ne ba yan wannan Allah ya ce a yi zikiri da yawa bebe ya zai yi babu sai da yaji ana yi harshen Allah ya hana shi motsi ya yi magana to ya ka iya Allah da halittansa shi ya yi kuma ya yi su har da gashi mawa musan sunansu abukam ko sunansu da larabci abukam bebe to a rike wannan wurin shi ana mai uzuri ba shi kadai ba ba shi kadai ba wadda wani dalili da ya kai wato matuka ya ana shi furtawa ana mai uzuri shi ma misali wani ya zo a yanzu nan sai zo zai musulunta sai iyayensa suka yawo shi har ya ya sallah komai da komai kawai ya zo ya same mu ya yarda da annabi Muhammad ya yarda Allah ɗaya ne duk wannan tambelin nasu na kafirci ya ya riga ya shiga masa abin nan domin soyayya ita take rigaya akan komai banda soyayya ba aikin da yake riga shahada kalmar shahada ko haka wani lecture na dr makari da muka saurara na ina tunawa muna tun muna tafiya billiri da kuwayin su na jimin saurari lecture ya kawo wannan kuma abinda malamin duniya suka tafi a kai soyayya ita tana riga shahada banda ita kuma abinda ke riga shahada ma'ana abin da ake nufi da nan kowane abu kai da zai taɓa amfanin ka ba in ba kalmar shahada ko menene abu amma banda soyayya wallahi ka so manzon Allah ko ba kalmar shahada tukunna ma'ana kafin ka musulunta ma ka so shi to wancan soyayya ma sai ma yake bare ba za a ce in ka musulunta dukkan ayyukan da kai a a banda wancan shi kam sai ma yake so haka soyayyan Allah din dole abinda zai fara zuwa kafin kalmar shahada sai in ka so Allah tukunna ka so manzon Allah sannan ka shiga addinin sa so an gane bayanin ko in baka so su ba ba inda za a yi ka fara ma sha'awan abun balle ka zo ka furta to sai soyayya ita tana riga kalmar shahada kamar ka musulunta ita ta riga ta wuce ta je inda ake so sai mutum ya zo zai mutum baban sai ya ji gefe ko baban kila bai fada a ne ana tsoron baban ko hukuma da hankali take yin baban yake kana futawa ka mutu kawai an gama zan yanka ka yake to baba to baba sai ka lallaba ka rika zagawa kana zuwa kana tafiya tare da musulmi komi kai dai abin da ya faru kawai baban ka kace tsoro kawai zai kashe ka kuma kai kai yaqinin kana da yaqinin zai kashe ka sai ka zo da kila ma ka furta ta a boye kalmar ba ba gaban jama'a ba misali ko ba gaban mutane inda za a shaida ka musulunta ba ila ko wani abu makamancin wannan dai a takaice irinsa misali ko kuma misali kamar sayyidina abu talib radiyallahu anhu kaga wasu wani kaulin na cewa ai bai faɗi shahada ba ko haka ne akwai kaulin da ya faɗi haka ya ya bar duniya bai faɗi shahada ba amma kuma samun wanda ya taimaka wa manzon Allah irinsa ya mai gudunmowa a yana da wuya to akwai hadisan da suka nuna wai wai har a cikin musulun na gani akwai shi ya shi ne a halitta gaba ɗaya da za a sa a cikin wuta shi ne ya kasa kowa wato nashi azaban ya kasa na kowa wahala saboda iya idon sawu kawai wani su takalma kawai za a samai wani a wancan hadisin din wanda idon sawu ne za su tsaya kuma nan ne kawai zai mai za iya dan wurin ne kawai za a masa azaban da za a yi masa wancan hadisin suka nuna wasu takalma ne na azaba za a samu iya idon sawu to in ma mun dubi wannan misali to kaga sai mu ce shine mafi karancin wanda za a yi wa wani abu mai suna azaba a lahira kenan ko kamar yadda hadisi ya tabbatar to amma hadisi dan Abbas Allah ya kara masa da shi ya ce lokacin da annabi ya zo ya rika ce mar bafana ka faɗi kalmar shahada in samu abin da zan yi ma shaida da shi a gaban Allah ranar kiyama sai sa abu jali suka karkata karkata ka mutu akan addinin ka kan iyayen karkata karkata suka ta zuga shi manya manya suka ta zuga shi karkata karkata karkata karkata ya ya ya ya zamar da kai addinin ka kan karkata suka ta zuga shi har annabi yayyayi har ya tashi ya tafi su ma sai suka tafi amma bai cika bayan sun tattafi su har su abu jahilin ibnu abbas ya riwaita hadisi daga gare shi mawqufi yace bayan fitan ma'aiki da zuwa abuja da kunnen sa ya ji abu lahabi ya kuta kalmar shahada yake da kunnen sa ya ji wannan to yaya yana nan cike da littattafan hadisi wannan magana kana ji abdullahi da abbas zai karya kai wuyan ka yayi kauri har da zaka bari haka shi yasa ba malamin bangaren sufa ya suka dauki hadisin dan Abbas nan eh suka ce su ba su ga dalilin da Abi Talib radiyallahu anhu zai shiga wuta ba saboda ga Ali da Abdullahi Abbas da bayan fitan su ya ji ya kusa kalmar shahada haka magana kare kuma duk wahalar da ya a ma'aikin nan dai sakamakon sa ne ya kare a wuta kai dan bayan baya ma in kai hidima wa ma'aiki yaya ba wanda ya kariya ga manzon Allah da manzon kariya dai na gasken gaske duk abin da aka sa shi zara annabi shi yake zuwa ya shiga tsakani saboda haka a muminai ma safun gaba yake shi abu talib ba a safun gaba yake a muminai ma a ji wannan ta kyau saboda haka dai a takaice in kuma mun ɗauki maganar waɗancan to uzuri ya hana shi furtawa saboda maslaha a rayuwar da yin kamfai tare da ma'aiki tare da yana taimaka mai abin da ya hana ya furta kalmar uzuri ne maslaha maslaha biyu abin da zai sa furta din maslaha kwaya ɗaya ne amma abin da ya hana shi furta maslaha biyu ne wanne firin jaye abin da ya hana ko abin da ya sa zai sa ya furta wanne firin jaye kenan abin da nake ya hana shi furtawa maslaha guda biyu ne abin da ya sa bai furta ba kuma maslaha ɗaya ne a'a abin da ya sa bai furta ba maslaha biyu abinda zai sa shi ya furta kuma maslaha ɗaya ce wanne girin jari wanda zai hana shi an gane me nake nufi da dunkule maganar nan da nai abinda nake nufi shine abinda zai sa shi ya furta maslahan kansa ne kawai shi zai amfana in ya furta a lokacin da ya rayuwa da ma'aiki kenan rashin lafiya bai kama shi ba har aka ji labari ya furta da karshe din ma'ana abin da ya hana shi a tsawon tarayya da irin kariya da yawa ma'aiki amma bai furta da din ba matsala matsala biyu ne nan kuma da ya furta din matsala kansa ne kadai shi zai amfana amma rashin furta masa matsala biyu matsala farko manzon Allah in ya furta ta bare samu ne kariya gare shi ba kwarai saboda za a ce saboda yana addini ne yake damun su sauran yan uwansa su abu jahil da su waye waye don yana nuna yana shi ma ya shiga addini shi yasa yake tsayawa yana yake nuna ya fi kowa kusa da annabi sai bai furta ta ba yana ta suna gani yana tare da zulin amma sai ya tsaya kare manzon Allah don haka ba su isa hankalinsu ma'ana ya koma kan misali amma da yana tare da shi za su ai an gane bayanin kuwa yawa maslahar ma'aiki shi ya hana shi yana suna gani kamar yana tare da su ne amma sai ya tsaya ya ce kun ga wannan yaro shi ma faɗan dangi ne duk da kuna muna ganin ba ma abin nan nasa ba fa bara mu bari ai ma cin fiska ba muna dai duk da shi sussulle su kansa eh amma da yana can in ya zai yi magana za su ce saboda yana tare da shi ne shi yasa to sai wannan saboda ya get na kafiri duka bai isa ya tsoma mar baki ba a kana gani ai kuna tare ya eh to yanzu kawai jini yake kare a shi ma ai zake ne ai shi ai fonzu akai kuma namu don haka dole mu tsaya mu kare shi ba namu bari dangin mu ne a ai kaza kaza to ɗaya kenan maslaha ta biyu addinin ungurun kudinsa ba zai samu ya mai aiki ba inda yana ciki yanzu in yayi wani abu ya kare musulunci ba wanda ya isa hankalinsa ya kowa ba ya kamar na wancan din bara a ce ha to kaje don yana cikin abun da shi ya a baya ma ciki sai ya zo sai za a za a yi wani abu za a cuci musulunci sai sai ku za ku za sai ya kawo wani hikimominsa sai ya daɗe ba a isa dai a ce tunda ba a ji ya kunta ba bellin tana ce ya bi dan nasa sai ya ta yi cikakken kariya ga manzon Allah tsawon rayuwarsa saboda wannan rashin da ya furta kuma bai isa ba sai ya zama kullum yana tare da ma'aiki ba dama ya ji ya ji duk da sisan da za a yi wa annabi yana nan ake kaga sai ya kare addini suna kulla wani abu ya sani zai san yadda zai yi tackling an gane sai zama internal abubuwa duka yana sane da su duk abin da za a yi wa ma'aiki har Allah ya karɓi ransa yana sane da sun shirya wani abu zai tashi ta ni kan wannan yaro kan kaza kaza amma da yana can tare da annabi ya ya fita gaba ɗaya cikin su baya cikin su sai a je a kulla wani da sisa da za a zo a yi kwaf ɗaya wa musulunci ya fi nan wato wannan maslaha guda biyu su suka hana shi kuma sun isa masalahoi inda bebe za a bai uzuri to ai abu abu talib kuma yana gaba da bebe a wurin uzurin nasa yana gaba da bebe bebe masalarsa shi kadai ne kawai kuma musulunci ya yarda masa to shi wannan don mai musulunci kai a tunanin ka kai ba zai yi mana uzuri ba irin kariya da aiki da yawa ma'aikinin nan abu lahadi bai furta ba ya son annabi ma shi ba ya mai taimakon kawai amma saboda so na rana daya bai san ma me aka haifa ba ya amfane shi a lahira ya ya abu talib rana daya kawai ai bukari ne ya zo ba wani malami ba billantana za a ce mutasahihi yana ruwaito da ifai ko wani abu bukhari ne hadisin urwatu bin zubair gashi nan ba bude ba ma ya ruwaita ya nan na tani wuri wajen kudu ko a cikin sahihin sa cewa abu lahabi ranan kawai da aka ji annabi ba don kawai ya ji farin ciki kawai ya nuna har ya ce ya enta su ya batul aslamiyya shi ke nan kullum litinin ana sassauta mara ba a wutar jahannama sau ɗaya rak ba fa taimako mai ba ko wani aiki ba kuma bai san ma wa aka aika a lokacin mujarradin kawai annabi ya zo bai san ma menene ya zo ba amma dai ya yi murna kawai na wannan daƙiƙa ɗayan da ɗiƙu ɗan bintuna da ya murna kawai shi kenan kullum litinin har abada a cikin wutar jihar na ana sassafa mara ta har ana ba shi ruwa yana sata babban yatsansa hadisin bukhari to ina da abi talib bawan Allah ka auna mana wancan fa kun ya dan annabi ya rayuwar sa gaba ki da ya dan annabi yake qur'ani ya nafsanta cewa dan muta ne qur'ani tabbata da abi lahab shi ne ma wanda yake tsayawa ya iya nuna annabi da ya ko shi sa Allah ya tsine wa ya tsu da annabi ya tsara su yake za ku yarda duk abin da na faɗa za ku iya yarda za ku gaskata ni sai ya bara ku gaskata ka ba ka taɓa ƙarya ne ka ga yamma suke bari mun taɓa jaraban ka da ƙarya ko sau ɗaya ba mun taɓa jin ka faɗi magana ba haka ba in dai kaza san da ya gama jawo hankali su zai ce to ina gaya muku ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku mai albishir mai gargaɗi mai albishir ga duk wanda ya bi ni da aljanna mai gargaɗi ga duk wanda ya ƙi ni da wuta ya ƙi na Abu Labi ya nuna shi da tabban laka ya nuna shi da tabban laka ali hada da hudan wani ranka tir da kai ya wannan ya saka tara huda masa bata wani lokaci shine Allah ya rama annabi ya ce tabbat ya da abi lahabi saboda hannayen da ya nuna annabi da shi yace mar tabban laka Allah ya ce hannayen abu lahabi duka sun halaka wa tabba shi in tarfa ba ungurungur ta ya halaka ma abin an huwa ruwa maka dukiyansa da abin duk ya tattara na kayan duniyar nan da yake ji da shi ba zai wadatar da shi ba gabarin shiga wuta kamar yadda aka gaya wa lidi ko ko ma yugni an kuma lu idza taraddi lokacin da ya gangara cikin wutar jahannama dukiyar da da yake takama da shi ba ta isa da hana shi shiga sai fulana Allah ya da sannu zai shiga wuta za ta lahab ma abokiyar guguwa to kaga an tabbatar da wutar ba wanda ya isa soke amma a wutar gashi abin da yake samu kullum ne ke daidai da dakika wannan kuma rayuwarsa gaba da ya tsare ta ne cikin kare manzon Allah kuma yana son sa soyayya fiye da yadda kake son annabi haka Abu da Abi Talib yake son sa saboda baya bari daidai da minti daya a cuci manzon Allah haka rayuwarsa ta kare har annabi son sa yake ya manna shi a jiki yadda ka san zai haɗe shi sakamakon sa duk da aikin da yin nan a ji a babbaka shi kai ana ka irin basira ko ya ishe ka maka gumi ɗansa mana ƴaƴansa yadda suka zama a musulunci ɗansa imam ali allah ya kara masa yadda sadda annabi ya ce ana min ali wa ali minni ni daga ali ne ali ma daga ni ne kan je ka gane hadisi ne kuma kuma ya inganta wallahi ba da yi bane balle ya ce ha wannan hadisin bai inganta ba wannan ne magana ne a annabi ya ce ni daga ali ne ali daga ni ne dan uwansa kuma dan abi talib ne har yanzu ja'far annabi ya ce ashbata ne khalqan wa khulqan kai kuma kai kama da ni wurin ali da halitta gaba daya idan ta takara hadisin bukhari suke tara gaban annabi ƴaƴan abu talib din ne so da haka ne a takaice shi ana ilhaƙin sa ma'ana ana riskar da irin uzurin abi talib a cikin irin wannan rashin furtawa din in fa ma dai kawai dan abbas ya tabbatar da kafin ya cika ran sai fita ya furta kaga magana ma ta kare haka iyayen ma'aiki alaihi salatu wassalam gashi nan suyudi ya kawo ko ba suyudi kai ba malamai wa san iyaka cewa kokon da ake ta yi wa'ai kafin a ko annabi a yi sun riga sun wa yi wa fati babansa kan tun yana ciki ko mamarsa kuma tun yana ɗan ƙarami yana maraya yana da haka a'udhu billahi kaza kaza kaza suna faɗin wasu maganganu to hadisi ya tabbata daga manzon Allah cewa Allah ya raya masa su ya lakana musu shahada sun yi imani da addinin sa a addini addinin sannan ga ina a cikin littafin suyuti na abin nan itmamul minna itmamul minna ne ko kowanne ne fi anna abayyut rasulullah fil janna din wanda ya rubuta kan tabbatar da iyayen annabi suna aljanna kai sai sun baka tiket ma ka shiga in baka yadda da su ba za ka iya samun matsala wurin shiga aljanna in baka yadda su musulmai bai saboda annabi ya ce Allah ya raya min su dukan ya tayar mar da su ko kana ji Allah bai da iko ya tada wasu sai iyayen annabi ne za su kasa samun wannan matsayi jaki ma ya mutu Allah ya kada shi balle iyayen manzon Allah ko ba yi ba jakin mu zai gashi nan Qur'ani yana ga mana ba ya gaba aw kan ladhi marra ala qaryatin ko wa hiya menene kawiyatun ala urushiha yana kan jakin sa yana tafiya yayi rai rai to yanzu wannan wuri dukan mutane ne da suka rayu a duk sun mutu oh wai Allah zai tashe su ikon Allah wai mamaki bake ba wai mamakin inkari ba mamakin al'ajabin girman Allah a wurin yadda zai iya ya matar da mutane su zama tarihi gagarin ma ya zama tarihi ba babu shi sai alamu irin su zo gale irin su kwashashen tukwane da sauransu an taɓa yin gari ana oh nan yanzu Allah zai tada mutane an ne yi hazi lahu ba da mautiya yanzu wannan wuri ya Allah ta Allah zai to yana mamaki da ba ma da Allah ta ce da Allah matar da shi a wurin sauri yana kan jakin ya faɗi da shi da jakin suka mutu ni aka adin nan da shekara ɗari a mace sun ba aka mu bayan tsawon shekara ɗari sannan Allah ya tada shi a nan duniyan ba ba lahira ba a'a ala kam da bista aka ce ba yanzu kai a nan gurin da kake kana ga ka kai tsawon adadin time now ana da bista yau mana ba a bayo yaje ina ga nayi kwana guda ko kuma dai kila bai kai kwana ba wani sashin yini ne yau mana ba a bayo kala bal da Allah bai ke magana Allah ce ba aka bari bal labis ta mi'ata amin shekaran ka ɗari a wannan gurin in baka in baka yarda da haka ba unzur ila ta'amika wa sharabika lan yatasanna abun mamakin farko kenan dubi abincin ka da abin shanka ba abun da ya same shi lafiyar sa garau yadda ka ajiye shi wasu sun ce nono ne ma ko canjawa bai yi ba yadda ya ajiye shi shekara ɗari yana da ɗa ɗan shekara su ashirin ya bashi a gida an gani shekaran ɗan ashirin shi kuma a lokacin shekaransa arba'in hakan ya faru shi kenan ya ce amma wanzu ila shimerika kai ba nishi ba kuma na su hana ba dubi jakinka ko nishi su ha wata kira yadda za mu yana duba sai ga kasusuwa farare ba kawai sun rididdige ma sai ya ji kawai ya kace mai dubiyar da zamu sake tada shi sai ya ga kashi yana pop sai kashi ya tashi pop yadda ka san an cillo shi kawai pop sai ya jone pop sai jakin kashi kawai ya tashi kwashe kwar kwashe kwar kwashe kwar da kasusuwa haka ya mike yana motsi kawai sai pop pop gin pop nama pop pop pop pop ya ta damuwa kawai lokaci ɗaya jaki da nama kawai ya lullube kashin take sai ga fata ta lullube sai ga gashi ya tsiro a gabansa jaki ya fasa ihu a gabansa shi kenan an magana ta kare shi kam shi ya san ma Allah yana tare ba kawai sai ya juya dama ya niya zai je zai dan yi wani bulaguro ne sai ya juya ya koma gida dan sai dan shekara 20 din ne ya same shi ya kare ta tashi ma shekara 120 shi kuma yana nan a 40 din sa annan fa duniya aka yi wannan yi shi shekara ta 40 dan sa shekara 120 dan sa yana ba shi shekara 80 shi abun hayar ƙorani ne kuma kawo ba hadisi ba da balle a tambayar wa rayuwa na shi rayuwar malam an rike shi bai ƙara kora na ɗaya ba amma an sake duniya ita kuma ta tafi shekarun duniya sun tafi shi kuma aka rike nashi kora na ɗaya bai ƙara ba gane wannan bayanin da na yi kuwa na shi an riƙe duniya kuma ta ci gaba da tafiyar da sanda ta yi shekara dari shi kuma yana nan a shekaran da arba'in ko rana ɗaya bai ƙara ya dawo ɗansa sai dai yawa ɗansa hidima ha saboda ya dawo tsoho da ƙira ke tafiya shi kuma ga na da ƙarafinsa ta hannu kuma shi ya aide shi to Allah da ya haka ya tada jaki jakin da in za a zage ka ma ko a Qur'ani sai ka canja wa masallaci na umminu tare sun bana da ka bada ne to wanda yake karatu ya tara ya karanta littafi kaza ya karanta na karanta littafi kaza amma baya aiki da shi Allah ce misalin sa daidai da jaki yake kamar jaki yake mai da kullu littafai wanda bai san me yake kumshe da littafan ba so in dai za a yi wa jaki wannan to iyayen manzon Allah ba ba su ba ra'ayi a matar da su a tare da su ba annabi ya lakana musu yi addinin sa saboda su ma su yi alfahari sun karbi addinin ɗansu da su suka sanadin su ya zo duniya kowa ya shiga aljanna alfahari yake da ɗansu su Allah ya kasa sada su ko kana yi bai da iko shi da iya jaki ma matar da shi sada shi a nan duniya kuma shi din kan zama ya kada wasu mara da iyayen mutum nawa wanda ya kasa shi ma ya tada mutane annabi isa so wannan rashin imani ne da kawai da Allah da sanin ikon Allah ya sa wasu da yake in annabi shi ya rigaya shi ya sa duk abin da za a kawo sai su karya karya hadisi bai inganta ba to karya inganta eh karya inganta mu dai iyayen annabi su suke bada tikiti a shiga aljanna a wurin mu in baka yarda da su ba da sauran kana da kura a kanka saboda da al'imanu kaunin bil lisani furci ne da harshe sai ka furta tukunna in baka furta ba akwai kura malam sai dai ana cire bebe da kuma irin wannan mai uzuri irin na Abu Talib radiyallahu anhu wa ikhlasu bil qalbi sannan kuma sai ka yi uduri a zuciya bayan ka furta ka koye shi kuma a zuciyanka ko ina ko za a yanka ka kana tare da wannan gaba ko da wani uzuri zai sa a ce ma in baka karyata abin da ka faɗan nan ba da bakinka za a harbe ka ko za a kashe ka kana iya karyatawa ka faɗa da baki wata fiska wata hanya ta yadda kai haka in dai zuciyar naka yana kulle da shi ikhlasun bil qalbi kenan to ba abin da zai same ka illa manukuri hawa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta shi zuciyarsa amma na cike da imani sabanin abin da aka sashi ya faɗa banda shi a cikin wanda Allah zai kama a lahira nassi qur'ani ne ko haka ba annabi ya faɗa rufi an ummati salatu alqadau wan nisyan ma tukrihu alayhi an dauki al'umma ta ba ra'a mata azaba wa kan abu uku alqadau kuskure inda kuskure kai ba ganganci a ciki to Allah ba zai kama ka da wannan ba ba zai ma azaba kai ba wannan siyaro da kuma mantuwa ba wai da sanin ka kai abun nan ba a mantawa kai bare san da kai sai ka tura ko kuma an ce ai abu kaza sai ka manta kai ba kai bai daga baya ka tura to Allah kuma ya kama mutum da mantuwa dan Allah shi halicci mantuwa shi ya daura maka masu tukurihu alai da abinda aka fosin naka aka tilasta maka kai to wannan ma Allah baya ma azaba akai da haka bayan kafirka da baki wa ikhlasu bil qalbi tsarkake abu ka kudurce shi a zuciya shine ikhlasu bil qalbi yin abu ma'ana yi dan Allah ka faɗa din kuma a samu wato ikhlasi kudurce kuduri a zuciya to ga wannan shi ma akwai magana yadda wancan yake da magana sai dai mu takaita saboda da kullun lokaci yana mana illa wato maganan akan wannan din shine menene ikhlas me ikhlas nan ce ikhlas ikhlas bil qalbi me wani ya ga ne tambaya nake ha to malamai sun yi mar definition sun yi arrafa shi sun mar tarihi akalla guda tara ikhlas kuma kowa in ya zo yi yana da abin da zai dogara da shi a nafsi da yasa yace wannan kaza din nan shine yi don Allah in kana so ka kulle ka ce yi don Allah fa shikenan kai abu don Allah shine ikhlas rashin duban halittar Allah in ka zo yin ibada ko yin wani abu kar ka dubi halittar Allah ka dubi Allah kawai to yana da matukar wuya kuma cikin bayi ana faduwa da yawa ana wani in dai zai yi bai nuna wa jama'a ba ko kuma hankalin zuciyarsa ba jama'a suke take nufi ba ba zai ma yi ba kawai in dai zai yi ba ku sani ba kan a ba zai ma fara yi ba saboda shi damuwarsa a nan duniyar sai jama'a sun gani su yaba mai wani wani ai ba dama ai da aka tashi za a gina masallaci kaza ai kawai da mutane an ce za a yake shi kadai kawai a bashi dai in ka kuskura ba Allah bane ya sa kai wannan masallacin kai aikin banza kwarai in ji Qur'ani ya allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal ladhi kal ladhi yunfiqu ri'a an-nas kaga wai wannan kan kar ku bata aikin ku ba aka ce da gori da ne cutarwa wannan yana bata aiki wai amma fa duk da yana bata aikin ji Allah misalin sa fa kallazi yufiqu ma lahu riyan nas ana kusanta wannan da wanda yake ciyar da dukiya don ya nuna ne bacin aikin da zai aikin ka da zai bacin irin ma'ana wancan kan tan tagargar shine ainihin ogawoyin bata aiki kenan har ma an hana karkai biyun nan ka zama irin wancan kallazi yunfi kuma da huda annas shi kan shine ogan in za a yi misali ma da shi ake bugawa wanda zai yi mutane haka za ka tashi a masallaci kaga wani yayi sallah wani ma ya a karin su ya fita ce shi mana bari ni ma ni ka san mutane a zuciyar ka kenan kawai sai ka tashi da ba kai ba da yayi maka ka da kanka kai aikin banza wannan nafila duk da baka duba wanda na kabari suke cewa na kabari yana cewa wai da zai na da zai samu a bashi minti daya ya dawo ya samu ya ka a turak ila ya gani sauran gaban yayi escape bai shige da ya samu ƙarin raka'a biyu kacal a duniya kila da ya samu balance na aljannansa ya fi yawa da zai samu a bashi daƙiƙa minti ɗaya ya dawo ya yi da ta aure biyu nan shi kan ɗaya ɗaya ai kai kuma kana nan a yi sallah ka tashi ka kaɗe rigar ka tafi ba kai na fila ba ga wani can yana burin ina ma da za a dawo da shi minti ɗaya kawai ya yi yau in nan kawai kai ba ka gane kai kanka gada ba ka riƙa yi amma don Allah din ma'ana saboda me saboda kar ka mutu daman nan ta wuce ka kai kawai dole kawai sallar barilla sallar barilla ka ba wanda ka bi duniya ne don kayi su duk duniya ba wanda ka bi saboda kowa yana yi wanda ake jin juna da shi wannan nan nafila wanda baya yi ba yadda za a yi daidai da wanda yake da haka a nan ana faduwa yan uwa za ga mutum yana ta yi ayyuka yana ta yi aikin kirki amma a bincika shin dan Allah yake yi ko don a gani a yaba mai in don mutane kake aikin ka ma za ka gane kuren ka ne a lahira ba nan duniya ba nan duniya kan kai kana gani kana yi wa Allah wayo kana yaudaran sa sai an je lahira sai ce inna bu ila allazina kuntum tura'unahum bi a'malikum fal tanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a hadisi ne da hadisi ya dawo shi a cikin kabadar cewa ku dabi wurin wanda kuke nuna ayyukan da kuke na alkhairi din nan kuna nunawa don su gani ba ku yadda ma ku sai in idon su yana kallon ku je wurin su ku binciko su biya ku tunda don ku su kuka yi wa sai ku je su biya ku kuma babu matsalan wannan gurin akwai hadisin manzon Allah da ke ta al-ikhlasu in ji annabi yace Allah ya ce al-ikhlasu sirrun min asrari shi yin abu don Allah sirri ne daga cikin sirrori na inji Allah shaidan kansa inji Allah bai san kai don Allah ba balle ya bata ya bibi ayyukanka wanda duk ya san kai don Allah sai ya bata kar ka je ka samu ladansa shi kansa bai sani ba in kai don Allah don in ya san wannan aiki na don Allah ne wannan ba na don Allah bare taba kula wannan wanda aka yi ba na Allah ba ya san dama kayansa ne to sai ya yi kokari ya bata wancan da zaka samu lada din dama shi dama ya rantsa sai ya bada mutane duka la uguyan na humu ajma'ina wallahi sai na bada su gaba daya mutanen duniya to kaga shi ma kansa inji inji Allah bai san kai don Allah ba balle ya bata wanda kai don Allah yake mala'ika kansa da aka wakkala yake tare da kai duk inda ka shiga bai san kai don Allah ba balle a duk aiki ya ware ya ce wannan na don Allah ne a wuri rubutawa ya yi indicating shi kansa bai sani ba to a yi don Allah daga bawan Allah sai Allah kuma abu ne mai mutunar wahala to sai dai yi ba don Allah ba din kala biyu ne riya din akwai riya mai arziki akwai riya matsiyaciya in ji malamai matsiyaciyar riya shi ne sai kayi niyya za ka yi abu ka ce kai za ka ba wani riga misali har ka kulla ba yanka aiki mai kyau ka ce kai ba zan ba shi ba ma kana mika mai a cewa riya kace kana so a yi kan za ka ba zan bayar ba ma balle a bari ya yi ya ya sani sai da wani ni ni ka san na san mutane yanzu ina yi za wani zai ce ba don Allah ne ba wannan matsiyaciyar riya kenan wanda da kayin ka ga ka amfana shi kowa baka samu lada ba shi kai amfana yi wada zan gina masallacin nan nayi amma ina gina shi wasu ka san yanzu ko mi kai wata ake ba don Allah kai ba sai kaji ka gina to matsiya ce riya ke riya mai arziki ita ce wanda za ka yi sai za ka buƙaci ma sai an furta an faɗe ka ila a rediyo ko kuma ba haka sadaka fa za a nema a masallaci ba zai yadda zai faki sai hankalin mutane ka kawo ya da wurin sa kila sai ya dan gyaran murya ko kuma sai ya dan tashi da wanda tafiya da ladan sai ya kira ladan ga ga wannan sai jama'a gaba da sai to wanda dai irin naka riya ba ka da ladan amma kai ka zama malami kai koyar da alkai riyan naka wani wanda bai riya ba ma sai ya ji kunyan ya tashi kila wa'ane ma bai kai ni kuɗi ba ma gashi ya ba sai ya laluba shi ma ya samu dai abin da yi kaga riyanka riyan malanta ne kana kuma da aka yi duk da baka da lada ka ji wanda zai niyya ya ce ko kai za a ce kaga ya cuci bawan Allah da ya ba shi kaga da ya samu na kita are so ikhlasi kenan zaka yan uwa mu yi kokari mu yi komi don Allah magana wannan ko wani ba zai taɓa yi ba sai mutane sai don mutane su yaba sun akira man samma a samma abu lahu man yura yura illahu bi wanda duk yayi don aji Allah zai rama har lahira wanda yayi don a gani duka Allah zai rama har lahira sai alaika za a rama matsalar yake sai an nuna ma aljanna ga sanan ka gani washa washa komi ka gani an shiga daga to fita fita tafi gidanka ina ne wuta ya za ka yi haka Allah ka san can mai gidana kuma ka zo ka ya ni ma kan yaudara irin wannan a duniya na rama ne kana nuna mutane wai kana yin mai kyau amma ƙarya kake zuciyanka ba su kake kadai ba don ni kake ba shine yasa ni ma yau na rama na nura ma aljanna nake naka amma kuma ko ba wuta ta haka mutane mu yi kokari wurin wannan babin gyara ba ruwanka in a fili za ka bada sadaka ma in zuciyanka lafiyayya ne ba komai an gane in dai tsakaninka da Allah zaka bayar to ko duk duniya kake kallon ka kai abun alkhairi babu komai kai ne kai kokarin zuciyarka ka ta kubuta shi yasa ma nasin qur'ani ya raba abun biyu in tubudu sadaqati fa ni amali wa in tukhbuha wa tutul fuqara fa huwa khairul lakum Allah ya ce idan ka bada dukiyanka in tubudu sadaqa in ka bada dukiyanka a fili cikin jama'a bainar jama'a fa ni amali in dai don Allah kai ma dalla da ita wa in kuwa amma in ka ɓoye ta ko tutuwar fukara ka ba da mabukatanta Allah ya ce fa huwa khairul lakum wannan shi yafi shi yasa ma waɗansu suka fassara hakan da cewa shine dan dan ikhlasi hadisin bukhari din wa rajul anfaqa malahu hatta la ta'lam shimalu la ta'lamu shimalu ma anfaqat bihi yaminu mutumin da yake ba ciyar da dukiyansa saboda yi don Allah tsananin yi don Allah har an hagunsa ma bai da labarin abin da yake bayarwa abin da daman sake bayarwa wani suka ce haka zai in zai bayar misalin sa malamai wani su haka sai koyi abu ya dunkule in sadaka ake nema a kula ma iya haka bare yadda ku gani ma sai ya fashi ma kila ba ba gani sai haka ya dan sake kawai ba a gama mai bayar ba kaga hannunsa na hagu ma lokacin da wannan ya dawo a jihu bai gani ba bai bude ta gani ba raka shaida mai aka bayar ba ita ma hannunsa ma wanda yake makale a jikinsa ko to wannan shine tsantsan ikhlas ko sun dauki wannan yin abu koyo halittar Allah gaba ɗaya mutane ka koye musu yin abu ka nuna Allah shi kare don ba su za ku biya ka ba a lahira kowa yana ta kansa ran lahira dallan da za ka yi iya kokarin ka sai sun gani wani kusa kuma suka ce ma'ana wannan hadisin kawai kamar da na taba gaya wannan kafet da kuke zaune a kansa a masallaci mun zo sallah asuba ne kawai muka same shi a wannan dakalin dandamalin nan yana jijji'a wani to don Allah bawan Allah waye a duniya ya isa ya ce mutumin nan riya yake duk iskancin mutum wallahi bai tsaye ce ya ce biye ba to baka gan shi ba baka gan shi ba ba dallantana ka ziyarce shi ka ziyarce shi mu har yau din nan ba mu san waye ya sai wannan kafin da muke zaune a kan har yau an sha kuma mana haka a masallacin da tun leda ne sai a zo kawai mutum ya ga ya zo ya jibga mana leda har aka zo aka jibga mana wannan kaga yanzu wannan leda a fitar a wanke shi a dawo da shi ko kuma waye gari kawai ka fito kofar gidanka kawai ka samu buhun masara ko biyu ko uku haka ko an zuwa ka san dai kai aka sawa ka kiliya musamman a tsakiyar august ko duniya ta ɗauke wuta haka wani aka yi wa wani ɗan najeriya ko yana sallah na fila a saudiya kawai zai zo da yar zulaikarsa irin dogon jamfan sunan da dan matsawuyansa kawai yanzu ya ajiye mar wani kumshi a gabansa ya tabbata shi ajiyewa amma ta bayan sai zai mika haka ya ajiye ya dan lura da ya ga irin masu zurekan nan ai sai shaf shaf kawai ya kare yana kare ta yana bude ya ga ya gansu a shirye kawai rafofi irin nan ya juya ta ya sawaye ne dukkan su kayan su da kasar da saudiya ya rasa wa zai gode arziki ne na fitar hankali kuɗi bi ma'anar ismi zakkansa ɗungurungun ya zai ajiyewa gajiyayye kawai dan Najeriya shikenan ya dawo maraya kawai daga maraya a ga asalin ne don Allah sanda ya dubi mai sallah ba kar ma ya baka hankalin ka yana a shi ɗin ka yana kansa ka goje mai baya ne ba ka goje mai shi ne Allah yake cewa bayan Allah na kirkin su ne menene suna yi ne kawai ina ma nutsikum hukum li wajhi Allah ko kuna bayarwa ne kuna kira dan zatin Allah kawai la nuridu minkum jaza'an ba ma nema ku saka mana wala shukura ba ma nema ku gode mana ma kai kaji ba ma nema ku gode mana ta yi yayi Allahu akbar ba ma nema ku ne ku gode mana wala shukura don in kana yi wai sai an gode ma ni na san wanda gode ke ba daɗi amma duk da dai karatu ne wanda na sani a nan duniyan shi kuma ko kuma ita idan ta yi abu in dai baka gode ba to fa in kai garaje ma tana iya biyawa ta kwaci wa billahi lazi kuma har korwa za ta yi sai ta yi haɗa ka idan a bakin jama'a wani dai na mai alheri dai ya kasa bude baki sai mi ya gode fi sabilillah in ba a garin nan nake ba ma a garin su nake ba ma tunda na aika mai kan a ya kamata ya nemi lambar waya ta ya gode eh ya cancanta ya haka shi din in yana da mutunci ka amma rashin yin sa kuma kar ya jawo korwa kuma don an ce bayan Allah la nuridu minkum jaza'an mun yi muku ne ba ma neman ku saka mana wata rana wai ko wata rana wai saboda mun muku kaza din nan mun ba ku saka mana ta wata fika Allah ce bayan Allah yan aljanna kan ba haka bane wala shukura ba mu yaka don ku gode mana ba kuma sannan ai ko jiya ma mun yi magana abokin Abdurrazzaq ko da ku wanda ya zo na je na roƙe shi aikin masallaci na su Ibrahim nan a ya je na wani sai masu aikin da ya sa su bai ya sa su su yi masa sai dai ya wasu da wani ya zuba aikin kawai su ya zo zai wuce suna da wata ƴan bukata alaji alaji suna ɗaya da shi ko kula su bai ba sanda ya nisa sha kuna ya musu waya ce duk gaggiyar su sun sake man magana a ɗayan wurin masallacin nan zai ɓata musu rai sai sun yaɗa shi a duniya ne yan adireshin nasu to a nan ne na da bincikawa na je na same shi tare da wani muna tare abokinsa sai yake ce min da ya dan shiga zai wanka saboda lokacin akwai dan zafi ne nake ji ba na manta aboki yake ce haka ya gina masallacin da ya gina din nan kana tunawa kaza ya nake na garin bakare yake har aka gama ginin bai taba taka wurin ba har aka gama tun da ya ya nemi jami'an a ɓoye magana da su ya ce musu yana da wani proposal ya ga masallacin kaza kaza ya yi niyyar tun daga rana bai sake taka wurin ba aka gama masallacin haka ake so kuma tun da muka fara abu ya ne ni wani gargaɗi ni ba tukunna amma dai ina shiru tukunna yake ni saura kuma sai an gama masallaci ko an gama aiki ka ce za ka ɗebo min wasu kaza kaza kaza kaza kaza ce to na ce ai baka isa ba na ce wata ai baka isa ba yace yace na akwai wani maganar da ya dai a takaice ne shi da abin da ake bukata kawai ba ta neman wani ya bude ma kai dai kawai kana yi lillahi lillahi in ka samu wannan ka more a cikin ayyukanka ikhlasu bil qalbi kai ikhlasi yi dan Allah wa amalin bil jawarih da aiki da gabobi menene wannan kuma yake kunsa duk da dai lokaci ya tafi amma dai a gane shi ne a fahimci abin da yake karkashin shi ne amalin bil jawarih aiki da gabobi wanda ake so abin da ka furta da abin da ka kullan nan gabobinka su su ba da shaidan da gaske ne wanda yake la ilaha illa muhammadu rasulullah yazo kuma yake ya kulla a ransa ko ha to a ga yana sallah ita za ta ba da shaidar eh lallai abin da ya furtar nan muka ji da abin da yake ya kulla har yanzu nan eh da gaske ne yayi sallah ya irin abin da kuka yi nan a dan shi yana wahal da gaɓoɓinsa wurin nemo abin da ya furtar nan cewa Allah ɗaya ne annabi Muhammadu manzon Allah ne duk ilimin ai da kashin wannan ya tsare na musulunci kan kada eh tunda ka yarda da shi duk abin da ya zo da shi sai ka yi ka aikata gaɓoɓi shi yasa annabi ya ce imanin idan kuka ga mutum yana da jintan masallaci to fashalu lahu bil imani kuma da shaidan mumini ne wannan imani din kai kaulun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawari in kaga mutum yana halartar jam'in masallaci annabi ce kuma shaidan mumini ne imani ka ce kai musulmi ne a baki in an kuskura aka ce kalmar musulmi ba za a yi dambe da kai sai inda karfin ka ya kare ko in ana daɗi kana cewa a wannan shine a zuciya na amma an kira sallah sai aka ga ka sha kwana ko kuma sai dab da za a kira sallah kai haka kai bari mu je nan kullum aka ba shi da haka to ƙarya ne amalin bil jawahi bai samu ba aiki da gaɓoɓi za a yi addini a ganka a wurin ka taka ka je gaɓoɓin ka ne a takaice zakka ka cire Allah ya baka haji ka je ka yi ba wai Allah ya baka dukiya wai kana jira sai kai kaza sai kai gina gida sai ka mutu yana da miliyon biyar amma bai je aikin haji ba sai yan boko account din sa yana dakare da miliyoyi mala amma wai sai ya gina gida na keke reni sai ya yi mota tukunna kafin ya je haji in ya mutu bai je haji ba a wannan yanayin nasa to ya mutu da gurgun addini saboda Allah ya bashi iko liman sana'a aka ce dama ai take wajaba to ta wajaba tunda an bashi iko bai je ba zai je gamu da Allah shi yasa ba ka cewa man kafa da aka gama magana wali la alanna ta jirbaiti man isra'ila ta wa man kafa fa inna allaha ganiyun 'anil alamin duk da wasu suna fassara shi da butulci kafara faulin to kaga nan gurin da ba don lokaci ya tafi ba shi ma kan karatu da zamu fitar amma dai a dunkule abinda nake so ku lura wurin amalu da jawari din nan aiki din ya rabu gida biyar ne kawai mu tsaya anan in yi so saboda lokaci ya yi rabu gida na aiki aikin da aikin da ake taɗi din gidansa biyar ne in ma aikin da ake nema dole ka yi shi to ka yi shi saboda ka shaida abin da ka furta din nan da abin da mai ka kulla ko dai ya zama dole ana neman ka da ka yi shi shine wajibi in ma dole ana neman ka bar shi shine haramu aiki din kenan in ma lallai lallai ana so ka yi amma bai kai dole ba in baka yi ba ma'ana za a azabta in ma ne yana tsaka tsaki shi ba halal ba shi ba haram ba makruhi amma bai kai haram ba yadda mustafi bai kai halal karfi ba haka makruhi ko bai kai haram ba to akwai wani kuma shi kuma gasket a ayyukan gasket sunansa shi a tsakiya yake shi shi ba haramun ba shi ba wajibi ba shi ba mai makwabcin halal makwabcin wajibi ba musahabi mandubi shi kuma ba makwabcin haramun ba makaruhi mai wanda yake kusa da haramun wanda kuma yana makwabci da wajibi amma ba wajibi ba ana so ne shi a tsakiya yake kawai duk abun da ka zaba ka yi kawai in ka ga dama ka yi shi in ka ga dama ka bar shi shine halal ko jaiz duk yadda ka ga dama an zo za a ci abinci ne mu misali mu biyar misali sai ka zo cokula biyar kaga ai an nuna ko ana bukatar ya dauka ko ko hudu dukan sai suka dauka kai kai kamar yadda shehu yayi wasu a Saudiya an taru za a ci abinci an kira shi dina a gidan bin bas bin bas din nan dai da kake ji ya kira shehu cin abinci an ji an taru da gemunan su nan mutanen saudiya da zule kokinsu da makawuyoyinsu an kewaye dining table za a yi dina kowa aka zo da cokula girbe ko kowa ya zare cokali aka fara ci sai aka lura shekul islam shi cokalinsa yana ajiye inda suka fi yana ci da hannu sai wani cikin malamin saudiya ta kai shehin nan fa shehu musulunci nan shehu ibrahim shekul islam duk ya gama da mu wallahi dukkan wannan ya gama da mu shi shi yake ainihin sunna shi yake ainihin sunna yana ce ba sai dukkan su suka aje cokula sura aje cokula shehu sai su da yatsu sai dau cokalin shi suka yi ta dariya sai dau cokalin shi kuma ya karisa da cokalin eh wannan a gidan bimbas aka yi kada almajirai kuma dole su rubuta su rekobi duk abin da aka yi su ga ci da cokalin nan ne matsayin halal kawai in ka ci ba ka da wani nada in ka ci da cokali don ba za ka ci wanda bai ci da cokali in ka ci da hannu ba ka da wani lada ko ba ya kai zunubi ba don baka ci da cokali ba don ka ci da cokali shi kenan kawai shi nan tsaki yake kawai shi halal kawai to ayyuka haka suke wannan aiki da yake tsakanin nan shi bai da wani matsala kaga dama kai kaga dama kar kai kawai to amma duk da dai na ce muku lokaci da akwai hadisai da kake so ku fitar mana shi ma nasosi akwai wani abu kuma in yin aiki wa gashi na aiki wajibi ne ko kuma mustahabi ne ko aiki da ya zaunawa ka iyansa shi kuma aiki ne ko ko ba aiki bane ka yin aiki tambaya nake ba wani karatu ne nake so ku gane shi ku ajiye shi kuma a cikin kundin ku mutum ya yin aiki ya zauna shi ma aiki ne ko kuma ba aiki bane ya yin aiki shi ma aiki ne ko ba aiki bane ana sa shi a cikin na so in haƙin sa nan gurin saboda zai muku aiki wata rana mutum ya yin aiki na ce aiki ne ko ba aiki bane kin yin aiki yin yin aiki ba aiki ba wannan yace ba aiki bane sai waye kuma amma fa ina dawowa kanka karka dauka da ko kun goyi bayan sa duka eh kun goyi bayan sa kin yin aiki aiki ne ko kuma ba aiki bane Huh? ha wani misali an yi umarni ai kaza wanda ya ka ai aiki ko to wanda ya iya yi ba to kun yi ittifaki kenan ya waro to rashin yin aikin ma aiki ne ka yin aikin kansa aiki ne kai Allah yana iya kama karfi ha nassin hadisi ne ya nuna haka ba fara in kun tuna a maulidi na karanta wannan hadisi lokacin da ake ginin masallacin manzon Allah sallallahu sabai suna aiki da manzala suna ta aiki suna ta aiki sai annabi ya shiga cikin su ai muna karanta wannan kullum ana ta aiki da shi ko sai suka ce a sun layi ka tsauna mana Allah ya baka mu kam ka bar mu mana mu yi maka mu yi wannan aikin kaza kaza sai yake duk yayi bule da kasa yana ana jido ana komai da shi da ya gwada ma shine tabbatar ma da ayan qur'anin da take cewa kulin kana min rahmani waladan wa waladun fa ana ne awwalul abidin shine awwalul abidin ya fi dukkan wani mai bauta bauta inda abun Allah ake yi to shi ne ma gaba sabai kawai sai suka fara wata waka suka ce a la'in ka adina war rasulu ya amalu fa za ka binna amalun muballalu suka ce ai in muka zauna annabi yana aiki to wannan ai mummunan aiki muka zaman an kare bayani in muka zauna annabi yana aiki kaga mu muna zaune kenan ba ma yi shi yana aiki ito zaman namu rashin yin aikin yana yi ne amalin muballan mugun aiki ha sabai da suka kira amal muballan rashin yin aiki suka kira shi da dai amal muballan suka kira shi da aiki kuma mummuna shi yasa wasu malamai suka cewa ashe in ka yin aikin ma aiki ne shi din ma to mummuna kenan in aikin mai kyau ne ka kika yi shi to kai mummunan aiki eh ba ni ko saboda haka dai sai ku kada aladin tun ɗazu lokaci yayi ya kamata da tun ɗazun ne zamu abin nan kaga shi yasa mai sharhin yace fa man daga wannan imanin ila akhirhi yake fa man daga bi shahadataini to da duk furuci da shahada guda biyu wa az'ana bi qalbihi bi sirqir rasuli ko ya kankan da zuciyarsa ya lausa ta kai ladabi ko wa az'ana bi qalbihi bi sirqir rasul ya wurin gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bi da abin duk da zo da shi wa adila bi ahkam shari'ati yayi aiki da duk hukunce hukuncen shari'a ko kassalati kaman sallah wasauni da azumi kana mu'mina
ya zama mumini kawai in dai wannan mu'mini wa in lam ya'taqid anna al-iman majmu'u hadhihi thalathati ko da bai kulla a zuciyarsa cewa imani ya kumshi waɗannan abubuwa uku furtawa da harshe kullawa a zuciya aiki da gabobi ko baka kulla sai hakan ya haɗu yake imani yake fita ba in dai kayi su to ana kiran ka mumini kawai an gane bayanin da mai shafi yake mai asamar rudani din kenan saboda haka dai a tagace za mu lokaci yayi afwan سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجاد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين